assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu bayan gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna sha takwas ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da 1446 haka muna sha takwas din a watan uku shekara ta 2025 Allah ya kaddara mana haduwa da ƴan uwa musulmi a masallacin kofar arewa a garin Gumel domin karatun alkur'ani mai girma da bin fassarar ma'anonin shi gwargwadon yadda Allah madaukakin sarki ya hore insha Allah yau zamu tashi a farkon suratul shu'ara'i suratul shu'ara'i sura ce yar maka da take da adadin ayoyi 227 kusan tana bin suratul baqara a yawan ayoyi a cikin alkur'ani surar muka ce ta sauka a maka ita ma galibi kamar ta biyo baya ne ta tabbatar da abin da suratun nuri ta tabbatar mana a jiya da suratul furqan dalailu ayatillahi dalilan da suke nuna ayoyin Allah madaukakin sarki da kadaito shi da yadda ya turo annabawa da kuma yadda aka yi musun annabtarsu da yadda Allah madaukakin sarki ya hallaka su Allah ya buɗe da abin da yake buɗe sura na furaman baki ya fara da cewa tasimim na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسمين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال عز من قائل طاسمم طاء da sinun da mimun mun wuce surori da yawa waɗanda Allah ke buɗe su da irin waɗannan baƙaƙen kuma mun ambata maganganu da yawa na malamai amma dai abin da malamai suka tabbatar yawan harufan alkur'ani idan ka raba su gida biyu to rabi Allah ya ɗauka su ne ya yi amfani da san wajen buɗe waɗannan harufan na waɗannan surori ɗin su ne alifun lamun mimun sadun ra'un kafun yayun ainun ba'un sinun ha'un ƙafun nunun akwai wanda an maimaita su akwai wanda ba a maimaita su ba ibn kasir ya ce idan ana riƙewa malamai sun ce akwai wani nassi ana ce mashi wai nassun hakimun qati'un lahu sirru to ya haɗe maka dukkanin harufan da Allah ya buɗe su a farkon sura malamai sun ba da banganu da wasu ce sunan Allah ne wasu ce sunan surori ne wasu ce sunan alkur'ani ne wasu ce ana yi ne don a jawo hankalin ƙuraishawa tunda gwanayen magana ne gwanayen zance ne gwanayen karin magana da azancin zance amma ba su saba ji ana zance da alifun da lamun da mimun ba da ha'un da mimun da ya da sin da ba da ha da nun da kaf da kaf ba su taba jin haka ba to ana yi ne don a juyo da hankalinsu amma dai hulasar zance muka kace duk inda ka ji Allah ya ambaci wannan harafi din magana akan alkur'ani da mu'jizar alkur'ani tana fitowa da haka suka ce Allah na amfani da su ne nuna wa ƙuraishawa ko duk mai musun alkur'ani waɗannan harufan ga rabinsu nan na sa su a farkon sura haɗa ashirin da takwas su ne Allah ya alƙur'ani da su to kai ma haɗa in ka isa ka zo da daidai da aya ɗaya wadda za ta yi daidai da alƙur'ani sai ce tilka kamar da malamai suka ce duk inda ka ji su za ka ji alƙur'ani na masu Allah ya ce tilka waɗannan ayatul kitabil mubin su ne ayoyin alƙur'anin Allah mabayyani mai gajiyarwa la'allaka bakhi'un nafsaka Allah ya kunu mu'minin sai Allah ke ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar dai bakhi'un nafsaka kana neman hallakar da kanki kana neman hallakar da kanka Allah ya kunu mu'minina dan kawai basu zamto masu imani ba shi manzon Allah na da yaqini abinda Allah ya faɗa gaskiya ne abinda ya faɗa a gidan aljanna Allah ya yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yadda ita ce gaskiya hasunat mustaqarran wa muqama abin da ya faɗa a gidan wuta ya tabbatar gaskiya ne kuma zai faru sa'at mustaqarran wa muqama to sai manzo Allah ya ga na san wannan wani abokina ne wani dan unguwar mu ne wani tare muka taso yanzu bai yi imani ba za mu je lahira Allah ya kona shi ya babbaka shi ya sha azaba wannan damuwar sai take damun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikin zuciya shi ba wanda zai so wanda ka sani ya kunci ya shiga damuwa sai ce la'allaka baqi'un nafsaka kana neman hallakar da kanka Allah ya kunu mu'minina dan ba su yi imani ba shi kuma al'amarin ba a damuwarka bane ko rahin damuwarka ba a sanka bane ko rahin sanka wanda Allah ya so ya dacar da shi wanda Allah so sai ya jarrabe shi na'am
إن ننزل عليهم من السماء آية فولت أعناقهم لها خاضعين Allah ya ce in na sha da so nake sai sun yi imani in da so ake imanin kowa ya in ce in na sha da mun so nunazzil alaihim minas sama'i ayatan da sai mu sako musu da wata aya daga sama ko a turo mala'ika ya tsaya akan kowa ko Allah ya turo tsawa kana kafirci tana kashe ka ko Allah ya turo wata dorina ko wani miciji kana sabo ya sare ka ita da an mun zo sai mu haka in na sha nunazzil alaihim minas sama'i aya fazallat a anaƙuhum laha khabi'in sai zamanto an tankwara wuyayensu har abada suna nan a kaskance ba za su iya daga babaranta nasu bokare wa Allah madaukakin sarki to amma idan Allah ya turo mala'iku aka tirsasa mutane suka yi imani dole menene ma'anar imani din in dai tirsasa ka aka yi kuma mala'ika yana tsaye a kanka a dalilin haka kai imani to menene sakamakon imani me ribar imani me za a baka da haka Allah ba so yake ba dole sai duniya ta imani kawai liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura kawai a baka zabi da free will in ka so kai imani in baka so ba ka kafirta sai Allah ya kama ka na'am وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين Allah ya ce sunnarsa a duniya wa ma ya atihim bai taba zuwa musu ba min zikirin wani ambato minar rahman daga Allah madaukakin sarki muhdathin wani sabon wa'azi ko sabon ambato da Allah madaukakin sarki ya saukar da attaura duniya ta yi bore a bayan attaura da ya saukar da injila an yi bore kafin injila da aka ba annabi Dawud da Zabura mutane sun yi bore ba a taba kawo wani sabon littafi ba fa sai mutane sun nuna kiya da wannan littafi din ine wa ma ya'tihim min dhikrin min ar-rahmani muhdathin illa kanu anhu mu'ridin fa sai mutane sun kasance masu kangarewa ga wannan ambatan na Allah
فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون Allah ya ce faƙari kazzabu haƙiƙa al'ummu sun karyata wannan saƙon na Allah maɗaukacin sarki duk yawancin annabawa an ba su sabbin littattafai an tura musu sabbin annabawa amma sun karyata sai ce fasa ya atihim to duk al'ummar da ta karyata manzanni da sannu zai zo musu an ba umma kanu bihi yastahzi'un sakamakon abin da suka kasance suna izgilanci da karyatawa na annabawa kamar yadda Allah ya dunkule wa duniya ya ce wa ma aktarun nasi walau harasta bi mu'minin aka ya faɗa a cikin surat yasin ya hasarata na alal ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un haka nan ya faɗa ce thumma arsalna rusulana tatara kullama jaa ummatan rasuluha kadzabu fa atba'na ba'dahum ba'dan wa ja'alnahum ahadith wa bu'dan liqaumin la yu'minun Allah ya turo an ƙaryata kuma Allah ya azabtar na'am أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم Allah ya ce awalam yarau yanzu mutane ba sa gani ya fara nuna wa kuma mutane dai isar ni'imomin shi da ayoyinsa na zahiri da su nuna Allah ne ba sa gani ilal ardi ta kalli doron ƙasa mana kam ambatna fiha min kulli zawjin bahid ai ambatna fiha kaseeran min al azwaj mun ambatar ko mun fitar da yawa a cikin nau'ikan tsire akan doron ƙasa ibn kasir ce simfun min simari wal azhar ayan marmari da furanni al matumum al mat'um wal mashmum akwai wanda ake dandanawa a sa a baki a ji daɗi akwai kuma wanda kawai sansanawa za a ji a ji kanhin furannin akwai furan ko fulawar da ba a ci watakil in ka ci hallaka ma za ka yi amma sai Allah ya sa ƙanshi da kyau a cikin fulawarta wani ya ɗauka ya riƙe a hannu yana sansanawa yana kallo yana jin daɗi a ran shi wannan min kulle zaujin karim daga kowane zauj karim Allah ya ce mai daraja za ka ganhi da kyau da kima a idanu
إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين Allah ya ce inna fi zalik lalle a cikin wannan ma akwai aya shimfidar ƙasa da fitar da tsirai da fitar da kayan marmari fulawoyi da bishiyoyi Allah ce tabbas akwai aya wa ma kana aktsaruhum mu'minin amma da yawa a cikin al'umun da Allah ya halitta ya ajiye a doron ƙasa ba su yi imani ba ai min man min al'umam da yawa al'umu haka suka zo haka suka tafi annabawa suka yi wa'azi aka yi ba shi ka ba kwashi zubar da ba ta kashi ba wanda suka yi imani da yawansu wama aksaruhum ko wama kana aksaruhum mu'mini Allah zai kuma lissafa mana labarin waɗannan annabawan da yadda aka yi ba su imani ba na'am وإن ربك لهو العزيز الرحيم amma dai tabbacin labari wa inna rabbak lalle ubangijinka lahuwal aziz shine mai buwayi shine mai rinjaye duk inda za a je a dawo ba a nasara a gan ubangiji shike nasara ar-rahim kuma Allah shine mai jin kai ga bayinsa waɗanda suka yi imani na'am وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون Na'am, Allah maɗaukakin sarki sai ya fara da farkon annabawa a wajen gwagwarmaya da shan wahala sai ce wa izina da rabbuka Musa, ambata wa duniya da mutanenka lokacin da Allah ya kirayi annabi Musa ɗin, a ni'til qaumaz zalimin, a kiran Allah ce masa da shi ka je wajen mutane waɗanda suke azzalimai, waɗanda sun kafirce sun butulce, ya ba da labarin a cikin suratul qasasi, ya ba da labarin a cikin suratul taha ko? Na'am. qauma fir'aun waɗannan azaliman yace su ne mutanen fir'auna ala yattaqun bai dace su ji tsoron Allah madaukakin sarki ba ko kuma domin su ji tsoron Allah madaukakin sarki
قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون na'am to Allah madaukakin sarki na gaya wa annabi Musa je ga fir'auna sai ya taro uzurrukan shi ya gaya wa Allah madaukakin sarki yace rabbi inni akhafu ayyukazibun Allah ina jin tsoron a tashin farko in naje za su karyata ni saboda dama na tashi mai karamin karfi a cikinsu al'ummata an danne su su ne minority wataƙilma ana musu kallon ba 'yan ƙasa ba kuma in dawo in ce wa waɗannan shugabannin da masu mulki ni annabin Allah ne a ce Allah ƙaryata ni za su yi wa ya sadri kuma zan samu ƙuncin ƙirji a lokacin da aka samu wannan ƙaryatawa ɗin zan shiga takura da ɓacin rai wala yan tsaliƙu lisani harshe na ba zai iya sakewa ya furta maganganu masu hikima ba aka yi faɗa a ɗaha ko wa akhi harunu huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iya rid'an yusaddiquni ko haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikuhu fi amri kay nusabbihaka kaseera wa nadhkuraka kaseera innaka kunta bina basira sai ce fa arsil ila harun Allah ka tura ma annabi harun shi ma ya zama annabi sai in hada gani ganawa annabin gani ga dan uwana in ya fada in ce eh haka ne in na fada ya ce haka ne walahum alayya zambun yace kuma Allah suna bi na wani laifi fa fa khafu ay yaqtulun ina jin tsoron za su kashe ni da wannan laifin da na aikata musu wannan ne laifin annabi Musa ya kashe musu rai ko fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqaf ko fa idhan alladhi istansarahu bil amsi yastasrihu hada zuwa ya fakara minha khaifan yataraqqaf qala rabbi najini min al qawmi adh-dhalimin walamma tawajjaha tilqa'a madiyana ya fice yanzu ya silale ya je ya yi can shekarunsa da kiwo da samun iyali da aure da dukiya yana dawa kuma sai Allah ya ce masa to kuma ka zama annabi to shi kuma an ce mai laifi baya mantawa in ma ya manta war ya ba ta mantawa don haka ana cewa je ka sai ce walahum alayya zambun fa khafa ayya taqtulu Allah ina da laifi ina zuwa kafin masu saurare ni za su tace ni sai su fara mun hukuncin laifi kamun su fara jin ma abin da na zo da shi walahum alayya zambun fa khafu ayyaka tulun ibnu kasir yace hadhihi a'azarun sa'ala Allah min Allah izahataha anhu waɗannan uzurrurruka ne ya kawo ma Allah yana so Allah ya bashi assurance akan waɗannan uzurrurrukan ba za su faru ba sai ya tafi kuma Allah madaukakin sarki ya tabbatar masa yace qala kalla قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون Allah ya ce mashi kalla ba zai taba iwa ba ba za a iya kashe ka ba kamar yadda ya faɗa a can dai ya ce masa sana shuddu adudaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaykuma bi ayatina antuma wa man ittaba'akum al-ghalibuna da haka Allah ya bashi tabbacin in dai kisa ne ba za a kashe ba kamu ba za a kama ka ba da haka iz- fadhhaba bi ayatina je da kai da annabi harun ku biyun ku tafi bi ayatina da ayoyinmu yanzu har an tabbatar masa annabi harun ya zama annabi har an tulo mala'ika ya gaya mashi je da dan uwanka za ku je wajen fir'auna sai ce inna ma'akum Allah ce muna tare da ku yanzu da annabi Musa da fir'auna su biyu sai ce masa inna ma'akum a wannan ayar a wata ayar kuma yace inni ma'akuma asma'u wa ara ina tare da ku ku biyun ina ji ina ganin abin da yake faruwa nan kuma sai yace inna muna tare da ku can sai yace inni ma'akuma can yace shi daya yana tare da su biyu nan kuma Allah yace su da yawa suna tare da su su da yawa don haka yanzu da Allah da mala'ikunsa da duk masu imani suna tare da annabi Musa da Fir'aun suna tare da annabi Musa da annabi Harun me yasa aka ce ma'akum saboda za a samu wanda za su yi imani tare da annabi Musa da annabi Harun sai Allah ya haɗe su inni ma'akum na'am
فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين na'am fatiya fir'aun ku biyun ku je ma fir'aun shi yasa yace fatiya aliful tasniya ya kawo alif na mutum biyu ku je ma fir'aun faqula ku ce da shi inna rasulu rabbil alamin mu biyun kowa annabin Allah ne ubangijin halittu annabi harun ya ce shi annabi ne annabi musa shi ma ya ce annabi ne wata kuma a tsaha ya ce inna rasula rabbika mu biyun manzanni ne na ubangijinka nan kuma inna rasula rabbil alamin mu din kowa a cikinmu annabin allah maɗaukakin sarki ne na'am أن أرسل معنا بني إسرائيل na'am babban saƙon da za ku gaya masa shine an arsil ma'ana bani isra'il mun zo ne ka saki marar banu isra'ila ka saka mana banu isra'ila da aka tsawon lokaci da aka yi ana kama mutanen annabi musa tun lokacin da ya mafalki ana yanka maza ana kashe mata har yanzu ba a daina ba fa kuma an sa musu tsaro an sa masu gadi kullum a cikin kunci ake yanzu ne Allah zai ɗauke wannan kunci ɗin da aka ku je ku gaya wa fir'auna a daina kashe mana mutane a daina takura su a daina bautar da su an arsil ma'ana bani isra'il yasa da suka je suka ce masa ya musa uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana ai ba fa mun sha azaba kafin ka zamanto annabi yanzu ma bayan ka zama annabi azabtar da mu suke da haka ka roƙa mana Allah maɗaukakin sarki a bamu mafita da haka yanzu faɗan farko ka gaya masa an arsil ma'ana bani isra'il na'am قال ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين to mai mulki idan ya ƙasaita wallahi galibi bai fiye so ya ga ɗan ƙarami mai wa'azi a gabansa ba ko wanda yake gani kamar ya fi alfarma da ni'ima a gaban shi da haka fir'auna yanzu da ya ga annabi musa duk an yi wancan abin ya gudu yanzu ga hikiri da kiri ya dawo ga a gabansa yana kallo ya ce masa ni annabi ne kuma kafin ma mu ci gaba ga mana kar ka ƙara azabtar da banu isra'ila daga yau su ma 'ya'ya ne an arsil ma'ana bani isra'il fir'auna sai aka ce a cikin kaskanci da wulakantarwa sai kalli annabi Musa ya ce masa alam na rabbika fina walida ashe ba mu rike ka ba a gidanmu kana dan karamin yaro sanake ana aka haife ka kana linkaya akan teku aka tsinto ka a ƙwarya muka kawo ka nan gidan alam na rabbika fina walidan wala bista fina min umrika sinin ka zauna a cikin mu tsawon shekaru ta nake anan gidan wajen shekara talatin kai kana ci kana sha kana fita ana ga maka kallon dan fada dan sarauta ko yanzu kai ne zaka da wannan magana a ga wannan ita ce al'ada masu mulki in dai suka sun kaci sun ɗanɗana maka to sai sun goranta maka alam na rabbi ka fi now alam na rabbi ka fi na walidan walabista fi na min umurika sinin Allah kuma sai yayi wata balaga wallahi yace wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin wala da zan samu wani bahaushe ma mun kyakkyawar fassararsa da Hausa da na bashi kyauta yanzu wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin na bismillah na'am na'am na'am aikinka wanda take fa'alta ka aikata wa an tabi da ta kabila tafi da
na'am ai da hausa na ce cikakkiyar hausa na'am na'am na'am na'am wallahi ka dan yi kokari amma dai hausar ba ta fita ba ai so ake ana ji a ji cewa bahaushe ne na'am na'am wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirin ko ka aikata aika aikar da ka aikata ko ina gwada ita ce cika harkiyar hausa ko wa fa'alta ka aikata me ka aikata fa'alataka allati aika aikar da ka aikata ka aikata aika aikar da ka aikata eh wa anta minal kafirin yace kuma yanzu ka dawo mana kana cikin mutane masu butulci mu rene ka ka ci arzikinmu ka zauna a garinmu ka kashe mana mutum kuma yanzu ka dakace mana kai annabi ne lalle wani akwai butulci a ciki shine wa anta minal kafirin ka zo mana kuma mai gwanka dawo kana mai karban laifi kana mai nuna mu'imar da muka maka kawai sai ka zo mana da butulci wa anta minal kafirin yanzu an fara da gori kenan so watakila idan da ba annabin Allah bane da an sare gwiwa shi sai ci قال فعلتها إذا وأنا من الضالين qala fa'altuha annabi Musa ya ce nayi a lokacin ne fa'altuha na aikata ta idan a wannan lokacin wa ana min ad-dallin a lokacin bana cikin masu ilimi ba ni da ilimin cewa idan na dake shi zai mutu ba ni da ilimin annabta barantana Allah ya bani kariya ya tsare ni kar in aikata kisan kai wanda annabawa ya haramta su aikata shine wa ana min ad-dallin na'am ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين yace dalilin ma nayi aika aikace fa farartu minkum shi yasa na tsere ce na gudu lamma khiftukum a lokacin da naji tsoron ku ai barin garin tsoro ne yanzu kwana na dawo me yake nufi kenan wannan tsoron babu shine fa farartu minkum lamma khiftukum na gudu na tsere muku lokacin da naji tsoron ku yanzu da babu tsoron sai na dawo a hanyar dawowa fa wahaba li rabbi hukman sai ubangiji na ya bani annabta ya bani hukunci wa ja'alani minal mursalina ya sa ni cikin annabawa don haka wancan abin da na aikata daban wannan abin da na zoma da shi daban can laifi ne ya fitar da ni yanzu makarbar mutane na ce ta dawo da ni na'am وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل yace wa tilka ni'matun tabbas waccan ni'ima ce tamunnuha alayya kake mun gori da ita ka rike ni na ci abinci gidanka na rayu tsawon shekara talatin tilka ni'imatun wannan kam ni'ima ce ta munnuha alayya kake mun gori da ita amma kana nufi a dalilin ta ne an abbatta bani isra'il ka bautar da banu isra'ila an ni ɗaya ka ɗauko a cikin su ka riƙe kuma ka kashe dubunnai ka tsikare mu dubunnai ka mai da bayi dubunnai a auna yanzu tsakanin abin da kamun da abin da kawa banu isra'ila wa yake bin wani bahi shine yace masa wa tilka ni'matun kai ni'ima ce kai mun kwaya daya ya yadda i'tarafa bi ni'mati fir'auna alai ya yadda ya rike shi yace amma wannan ni'imar kuma za ta baka damar ka bautar da dukkan banu isra'ila ko kuma su malaman suka ce a'a ni'imar kamin ita ne a dalilin kana bautar da bani isra'ila kana laliman yaron da zaka yanka ne a dalilin haka ka kamo da ni kuma Allah ya hana ka ka kayinka ni ya baka damar ka rene ni da haka ba abin ni'ima bace da zaka mungori akanta na'am قال فرعون وما رب العالمين na'am to yanzu tunda annabi Musa ya dage ya ce shi annabin Allah madaukakin sarki ne an turo shi yaga kuma tsayuwarsa da kafewar shi ya san ba annabin Musa da ya sani bane a da da haka yanzu tunda ya ja an fara musayar magana yana so ya babbake karfa da ta gane me yake faruwa sai ce wa ma rabbul alamin to menene kun ubangijin talikai suka ce ya fara da siga ta kaskantarwa aiwa ma yustafsaru biha an ghairi aqil wanda baya tsammanin zai iya hankalta shine ake amfani da ma a wajen tambayarsa ya kamata da da ladabi ya ce waman rabbul alamina wane ne ubangijin talikai sai ya ce wa ma rabbul alamina menene ubangijin talikai watakil kuma malamai suka ce Allah ya yi amfani da ya da wa ma rabbul alamin don ya nuna fir'auna kwata-kwata bai ma san Allah ba bai san girman Allah ba bai san me ake kira Allah ba sai ya ce wa ma rabbul alamin na'am قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين Allah ya ce annabi fir'auna a annabi Musa sai ya ce masa rabbus samawati Allah da kake tambaya ubangijin talikai shine ubangijin da ya halicci waɗannan samman wal ard wanda ya halicci wannan ƙasar da kake takawa ka dai tabbatar tahi kai kaga sama ka kuma tabbatar tahi kai kaji kana tafiya akan ƙasa rabbus samawati wal ard sai ya ce wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin saman da ƙasa Allah kaɗai san aladin halittun da suke tsakanin sama da ƙasa sai ya fara da kalma mai daɗi ya ce in kuntum muƙinina idan kun samu ilimi na yaƙini da zai sa muku sanyi a zuciya to Allah shi ne wannan ubangijin da kuke tambaya na'am قال لمن حوله ألا تستمعون fir'auna sai aka bahi ansar da ta tsallake tunaninsa ya dauka za a fara kama kame ko aka ce rabbus samawati wal ardi wama bainahuma in kuntum muqinin sai ya juya ya kalli manyan fadawa ce ala tastami'un wai kuna jin me yake cewa suna ji na'am قال ربكم ورب آبائكم الأولين yace ubangijin da kuke tambaya shine rabbukum ubangijin da ya halicce ku ai dai ka tabbatar tahi kai ka ganka to in ka ce babanka wa rabbu abaikumul awwalin da ubangijin iyayenku na farkon farko iyaye da kakanni to duka ubangiji ya halice su an ce babbar ayar da za ta nuna wa dan adam akwai Allah shi kansa a kansa wallahi da za a dauko maka tarihin rayuwarka da ka sha dariya a ce tun daga lokacin da kake fadowa duniya daga lokacin da ka fara kuka daga lokacin da ingozoma take wankanka tana dan mulmula kanka tana so kare mogade ana yi ana janjabawa in ta zo tana gahi tana matsawa ana matsa hancinka ita wala da zaka sha dariya ka fara rarrafe ka fara zama ka fara kokarin tahi ka fara kokarin tafiya wannan fadin reno ne rabbukum ubangijin da ya rene ku a wannan halin wa rabbu abaikumul awwalin haka zo kai karfi har kake kasaita har mutum yake tsalle yake dira ƙasa yana jin ta ilami dan mai karfi kamar ƙasa ba za ta iya ɗaukan shi ba ko ana nan kuma sai ka fara risinawa ka fara tsufa kana ƙara neman agaji wani lokacin sai da zama sai da kyar tashi wani lokacin in Allah ya aiko rahin lafiya a kwantar a tayar to duk ubangijin da ke kula da kai a wannan halin shine rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin na'am قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون na'am fir'auna sai ya fara ji hujjoji fa sun fara ƙarfi kuma sai kula mutanensa sun fara jin hujja a jikinsu sai ce inna rasulakum allazi ursila ilaykum yace wannan annabin da aka turo zuwa gare ku la majnun mahaukaci ne yanzu ni zai kalla ya ce min da ni da iyayena wannan ba tsaurin kai ne bane wannan ba reni bane ba tabarmar kunya ko inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun to sai malamai suka ce yanzu da sigar yadda annabi Musa yake bashin amsa da sigar yadda annabi a fir'auna yake bada ansa wane ne ya fara yin kakkausan lafazi a nan gurin me yace na a'a inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun ce wannan yaron da yake cewa annabi ne mahaukaci ne yanzu kalmar mahaukaci akwai sukan personality a cikinta kai tsaye wannan suka ce zuwa ga annabi Musa da haka shi kuma an gaya masa idan ka je wajen fir'auna fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha to yanzu an gaya masa mai zafi zai rama ko ba zai rama ba ba zai rama ba in ya rama fa karanta mu ji قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون Kala sai ce, Idai Ubangijin Rabbul Mashiriki, shi ne Ubangijin mahudar rana, wal magribi kuma shi ne Ubangijin mafaɗar rana. An ce, duk tsaurin kan arne, in ka ce masa hudowar rana da faɗawarsa sai dai ya shiru. Haka aka yi ko? Da aka yi da annabi Ibrahim da Lamarud ko? Ya ce, Ai, Ubangiji na fitowa, Ubangiji da Rabbi, ƙala Rabbi allazi yuhyi wa yumitu, ƙala ana uhyi wa umitu. yace ubangiji na ana kashewa ya raya yace ai wannan ma mai sauki ai ni ma ina kashewa ina rayawa a kawo aka kawo mutum biyu aka ce me hukuncin za aka ce za a kashe su yace wannan ku sa wuka aka yanke arama ba fa kai ba da guntun miya ko aka sa wuka aka yanke daya dayan kuma aka kwantar da ya tabbatar yanka shi za a yi mutu aka ce ta hika tafi farko ya taba shi ya ta ya tafi yace to wancan na kashe wannan kuma na raya shi yace abun hauka ne sai ce to fa inna Allah ya ati bi shamsi min al-mashriq ne ubangiji na tunda ya halicci duniya yana fito da rana daga gabas fa ati biha min al-maghribi idan ta fito gobe ce ta dawo ta yamma fa buhita alladhi kafar dan haka shikenan sai ya shiru an rufe bakin sa to shi ma Nabi Musa da yazo sai ya ce rabbul mashriqi wal maghribi ubangijin da yake hudo da rana ta gabas ya fadar da ita ta yamma shine ubangiji na inda wanda yake musu in ya isa ko da rana ɗaya ne ya fito da rana ta gabas ya kuma ce ta fito ta yamma ko ya fito da ita gabas ta faɗa yamma ko ya fito ta yamma ya ce ta faɗa gabas sai ce in kuntum ta luna amma fa idan kuna da hankali ko da ba ka yi tsaye ba ce ba malamai suka ce ya rama eh an ce masa la majnun amma kuma karfe ya ce masa to ai kai ma din mahaukaci ne a'a fa qula lahu qawlan layyina a cikin hankali da ruwan sanyi ake so ya sa magana sai ce rabbul mashriqi wal maghribi wama bainahuma in kuntum ta'qiluna to fa ta yi zafi قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين qala sai fir'auna yace la in ittakhadhta ilahan ghairi wallahi in ka samo wani allan ba ni ba ka riƙe wani Allahn ba ni ba, ka ce a Misra akwai wani sarki bayan ni, la'aja alannaka minal masjunin, wallahi sai na sa ka cikin wanda za a ɗaure su a kurkuku. Kaga yanzu an koma ƙarfin mulki da amfani da ƙarfin siyasa. Inda ya kace akwai wani Allah ba kai shiru ba, la'aja alannaka minal masjunin. To, ana ‘yan siyasa haka suke, in sun yi amfani da ƙarfin mulki ba su karya ka ba, to shi kenan. za a yi ta ko a kai ko a so in kuma aka ba wannan gabar kai la'asar hau kuma za a sake taya ka in aka tsorata ka aka tsorata ka ka tsorata to za a sake dora maka wani ra'ayi kamar da na ga wani dan maroko ya ba da wata kissa mai daɗi ya ce mutum ne mai gidana da zakara ƙato idan lokacin kiran sallah ya yi kawai zakara ya caɗa cara cara ko mutumin sai ce bara in gwada iko na sai zo da kara ce in na kara ji lokacin sallah yayi kai tara wallahi sai na yanka ka zakara ya shiru ya ce to ani an yi ni da lokacin sallah kuma ya rantse in na yi kiran sallah zai yanka ni ce to ya za a yi sai ce abdaruratu to bihul mahazurat ai larura ba abin da ba ta jawowa kace kuma an ban kira sallah ba akwai sauran zakaru a gari ai za su kirawo saboda haka sai ya shiru saboda haka sauran zakaru sai suke kiran sallah mai gida tabbatar zakara kunnensa yayi lauhi aka yi kwana ɗaya kwana biyu kwana uku kwana hudu zakara ba kiran sallah ya ce ɗan banza sai dawo ya ce to yanzu kuma in ba ka yi min karkara ba irin ta kaza ya ce wallahi na yin kaka zakara ce subhanallah saboda aka yi tuno to ya karkara za take karkara saboda aka sai kwana gari kawai na karkara karkar karkar yanzu gida na kallon sai na dariya yanzu zakara ya daina kiran sallah ya dawo kuma karkara sai da ya kwana biyar yana karkara na kyallonsa wahai gare zo ce masa to gobe in ba ka yi kwai ba wallahi na yanka ka zakara ce subhanallah ya ce ina ma dai na mutu ina kiran sallah saboda yanzu ya san duk jarabar da zai yi ba zai iya kwai ba gobe to da tun farko ya tsaya akan mabadi ya tsaya akan ra'ayinsa akan aqidarsa ai da za a yanka shi ne saboda ya kira sallah so wannan mutuwar akwai alfarma akwai mutunci a cikin sa ina ta ina ma dai na mutu ina kiran sallah da aka yace masa to la in ta khasta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin yace lalle zan saka cikin daurarun mutane to anan ne ake gane waye yake da sabati waye bai da sabati a lokacin jarrabawa a nan ne Allah yake ware na saliya miza Allahul khabisa min at-tayyib na'am qala awalam ji'tuka bi shay'in mubin nan da yayi rantsuwa ya ce sai ya daure shi sai annabi Musa ya masa tambayar masu hankali da tunda ka ce inna rasulakum allazi ursila ilaykum la majnun to ai masu hankali ba sa yin abin da ya saba hankali kala sai ya ce da shi awalau ji'tuka yanzu ko da na zo maka bishai'in mubin da wata hujja a zahiri da dalili na gaske wanda ya kamata in samu wani allan ba kai ba sai ka daure ni awalau ji ita ku bishai'in mubin ko da na zo da dalili da hujja a fili kwarara sai ka daure ni yanzu ake gane mai hankali da mai hauka ko kuma an zo masa ta kofar masu hankali din me zai ce qala fa'ti bihi in kunta min as-sadiqin sai ya ce to zo da shi duk hujjar da kake da akwai in kunta mina sadiqin in har da gaske kake kai annabin Allah madaukakin sarki ne yayi ta kawo hujjoji da yawa ko fa arsa fa menene ya saka sandarsa ya sa hannunsa a cikin hamatai shi na wannan za a yi da hufa idahiya bai za ulin nazirin aka yi ta jarraba misra da ayoyi aka ba su jini fa arsana alaihimu tufana wal jarada wal kummala wal dafadi'a wad dama ayatin mufassalatin Allah ya turo musu aya daki da daki wannan a bayan wannan to ya ce fa bihi in kunta min as-sadiqin fa alqa asahu fa idha hiya thubanu mubin na'am فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين a cikin hujjar ta zahiri sai ya saka sandar shi fa idha hiya thubban sai ga ta narkekiyar miciji mubin a ido fili dara-dara ana ganin ta macijiya ce
ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين
wa naza a yadahu ya ciro hannunsa daga wuyan rigar shi fa'iza hiya bai za'ulin nazirin sai ga ta haske tas ga masu gani malamai suka ce duk isar da ta zo a littattafai magabata in ta zo a alkur'ani to alkur'ani sai ya gyara ta kuma ya fito da ita yadda ta dace daidai nan gurin abin da ya tabbata a wajen yahudawa shine hannunsa wai cutar albaras ce take a jikin hannun shi shi kuma Allah sai ce in ya fito da hannun tana fitowa ne haske tas min ghairi su'in ba kuma cuta bace ko rahin lafiya da haka duk kissar annabin da zaka samu a alqur'ani ita ce tsabtatacciyar kissa kan abin da zaka samu a cikin atara ko a cikin linjila na'am
قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم fir'auna da ya ga hujja a fili zahiri daro daro sai ce da yan majalisar shi inna hadha lalle wannan lasahirun dan dabo ne alimun masanin dabo yanzu ya fara tsorata kenan
يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون yuridu so yake an yukhrijakum min ardikum ya fitar da ku daga garinku ardikum ana ita ce kasar ku ko garinku bi sihirihi amma zai yi amfani da dabu ne fa ma za ta amuruna me kuke bada umarni me kuke bada shawara malamai suka ce irtibak shine ya samu fir'aun ya samu rudewa ya ta ai ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban san wani Allah in ba ni ba ya ce wa ma rabbul alamina to yanzu ubangiji kuma shine yazo yake tambayar talakansa ya kuke ga zamu yi da shi ko ba haka bai ce fa ma za ta amurun mecece shawara kuma ma ka sa cewa fa ma za ta shurin ko ba bi ma za ta shurun da me kuke bani shawara sai ce fa ma za ta amurun menene umarninku yanzu sai ya manta da cewa shine Allah yake bada umarni sai yake tambayar fa ma za ta amurun me za ku yi umarni sai aka ce da masu sauraron tattaunawar suna da hankali tun daga nan za su gane fir'auna ba an gaba ne ba saboda me rudewarsa ta fito fili inda yake tambayar mabiya su bashi umarni ba ma za ta amurun قالوا أرسله وأخاه وبعث في المدائن حاشرين qalu sai suka ce masa arje ka tsare shi wa akahu da dan uwan shi wa ba'as fil madaini hashirin ka tura masu yekuwa su zagaya manya manyan unguwanni da manya manyan kaunuka da burane
يأتوك بكل سحار عليم idan sun je sai su zo maka da manya-manyan matsafa manya-manyan masana sihiri sai a yi abin da za a yi wannan shine umarnin da suka ba wa fir'auna kuma haka suke ganin za a yi na'am فجمع السحرة لميقات يوم معلوم an tattara rindina za a yi ta ƙure kenan ko annabi musa mai ya zo da shi waɗannan mutanen mai suka zo da shi wane ne mai dabu wane ne mai mu'ujiza in Allah ya kai mu gobe subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin